أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والبدن جعلنا لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرنا لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين
أعوذ بالله السميع العليم من اللعين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وهول الشهوات إلى جنات القربات أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na juma'a wanda ya yi daidai da sha bakwai da watan ramadan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu daya da dari hudu da talatin da tara wanda ya yi daidai da ɗaya da watan shidda a lisahin turawa miladiyar haihuwa annabi isa idan tarihi ya inganta shekara 2018 miladiya da fatan allah subhanahu wa ta'ala ya yi muna jagoranci muna addu'a ta alkhairi wannan karatutuka da muke ya allah muna tawassali da su ya allah ka biya mu dukkanin bukatocinmu na alkhairi ya allah ka gafarta mu da mu da mahaifanmu baki ɗaya ya allah ka sanya mu muna cikin waɗanda za a inta a cikin wannan wata mai tarin albarka bi rahmatika ya arhamar rahimin ba zamanta ba addu'a da ɗan uwa kuma babana malamina malam abubakar adam da allah subhanahu wata'ala ya kaɓi rayuwarsa a yokin nan ina masa addu'a ta alkhairi allah subhanahu wata'ala ya gafarta masa ya gafarta masa ya masa rahama ya haskaka kaburransa ya shayar da shi da abincin aljanna mu kuma idan tamu ta zo Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu cika da imani jiya mun kwana a aya ta 35 a cikin wannan sura mai tarin albarka suratul anbiya ay suratul hajj jiya ma na ce anbiya suratul hajj fadin Allah subhanahu wa ta'ala da ce allazina idza zukira Allah wajlat qulubuhum was-sabirina ala ma asabahum wal muqimis salah wa mimma razaqnahum yunfiqun gabani mu tashi a aya ta 36 akwai tambaya guda da ƴan uwa suka yi cewa wai dangance da tahiyatul masjid idan mutum ya zo tafsiri ya zo saurare ba ya zo sallah ba shin ya halitta ya tahiyatul masjid tabbas ya halitta idan mutum ya shigo masallaci watan wayannan raka'a guda biyu za ka yi ne ko za ki yi watan dan gaida masallaci kamar da sunnata manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya nuna cewa idan ka shiga masallaci wato ana buƙatar kai raka'a guda biyu na nafila wanda ba farilla ba wallahu ta'ala a'lam yau za mu tashi a aya ta talatin da shidda sai Allah ya ce
والبدن جعلناها لكم من شعائر الله من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر نعم.
كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون
Allah ya ce walbudna ja'alnaha lakum min sha'airillahi lakum fiha khair fadhkuru ismallahi 'alayha sawaf fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar kadhalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun Allah ya ce walbudna kun ga albudna watan jam'i ne ana albadnatu ya ga ce albadna bi ma'ana watan raquma mace raƙuma ita ke ce ma albadna to Allah ya ce dai raƙuma wasu balu suka ce hadda ma watan albakar shanu su shiga ciki Allah ce walbudna kun ga su shanu da raƙuma ja'alnaha lakum min sha'airillahi mun sanya su dare ku daga cikin abubuwan da ake bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala ake neman kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala da su a aikin hajji kamar da muka karanta a jiya cewa wanda ya je aikin haji idan zai hadaya ko zai yi suka ya soke raƙuma ko kuma raƙumi watan yafi wanda zai soke rago to shine Allah ce hakikan wa'annan raƙumma da shanu Allah ce ja'alna halakum min sha'airillahi mun sanya su gare ku ku al'umman manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam Allah ce min sha'airillahi daga cikin abubuwan da ake neman kusanci wa Allah subhanahu wa ta'ala da su sai Allah ce fiha khairu sannan kuma akwai alkhairi a ciki diyawa daga cikin su lakum fiha khair wato gare ku akwai alkhairi mai girman gaske wato game da waɗannan raƙuma kun ga na farin da za ku ci kuma za ku hau kamar da Allah subhanahu wataala ya nuna cewa wato abubuwa na dabbobi ya halice su ne dan a dinga bi Allah ce alkhaila wal hamira wal bighala litarkabuha والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة na'am ويخلق ما لا تعلمون Allah ce wal khayla kun ga su dawaki wal bighala da kuma alfadari wal hamir da jakkai Allah ce litarkabuha mun yi su ne kawai saboda ku diyan annabi Adam ku hau akan wannan dabbobin sai Allah ya ce wazina da kuma kawa ka ji daɗi kana hawan wato doki ko kuma jaki ko kuma raƙumi Allah ya ce akwai alkhairi cikin su kawa sai Allah ya ce wa yakhluqu ma la ta'lamun ku sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam za a halitta abin da ba ku san da shi ba gashi na kuma Allah subhanahu wataala ya nuna gashi karara zamanin sabon manzo Allah akwai mashin babu mashin zamanin manzo Allah akwai mota babu mota akwai keke babu keke akwai jirgin sama babu akwai taran duka babu wannan abubuwan wa ya khaliqu ma la ta'lamun su kaga duk ba su wannan abubuwan ba mu ya Allah subhanahu wataala ya fore ma wannan abubuwan to Allah ya ce akwai alkhairai da yawa a cikin wannan dabbobin da aka halitta muku na mi na hadaya a aikin haji kun ga dai ba ku sha nonan su sannan kuma nonon raƙumi yana da cikin abubuwan da suke da watan me yake da suna suna da fawaid suna da fa'idodi da yawa gun shan nonon raƙumi har ma likitoci sun tabbata cewa nonon raƙumi ko nonon raƙuma ko wato nonon raƙuma yana ƙara kaifin hadda haka likitoci suka ce shan nonon raƙumi yana maganuka da yawa yana maganin ciki abin da ya shafi matsala ta ciki sannan kuma yana magani abin da ya shafi wanke kwakwalwa in ka lura da kyau ka dibi irin buza na daji wanda suka suka bai da ma shan shigi anniya sai ga Allah ya ba su kwakwalwa ta mi ta hadda malamai suka ce yana taimakawa kware da gaske wajen mi wajen taimakawa ga mutum gun karatu musamman ma da ɗalibin ilimi to ada ce kun ga akwai alkhairi yawa ciki ba abin da ya fi ka haddace alqurani ko to kaga in kana sha kuma shina ka sauki kamar da malamai suka bayani sai Allah ce fazkuru smallahi alaiha sawaf yayin da za ku soke wannan abin na albudna wato na raƙumi da kuma sauran abin da za ku yanka sai Allah ce ku ambaci sunan Allah a gun yanka su lokacin da duka je gun yanka dabba ka duk lokacin da kaje za ka yanka dabba Allah ce fazkuru smallahi alaiha ku ambaci sunan Allah gare ta in za ka yanka a hadaya ko kuma alayya in za ka yanka ka ce bismillahi Allahu akbar da sunan Allah Allah ce ku ambaci sunan Allah watan gun yanka dabbobinku gun yanka dabba in zaka yanke ka ce bismillahi a hada ka ce Allahu akbar watan kuma a alayya ka ce Allahu akbar amma malamai suka ce in ba hadaya ba da sauransu ba lahi dan ka ce basmala kadai ta isa shikenan ba sai ka kabbara ba zaka yanke kajinka ba sai ka kabbara in ka ce basmala shikenan kawai ta isa to Allah ce ku ambaci sunan Allah lokacin da za ku yanke ta lokacin za ku mi za ku soke wannan dabbobin alaiha sawaf yayin da ita wannan dabbar take tsaye akan cinanon ta guda uku za a soke ta ana ɗaure ciya ta hudu ko in za a soke raƙumi to Allah ce lokacin da kuka ɗaure ciya guda za ku soke ta tana tsayo akan cine guda uku sai Allah ce ku ambaci sunan Allah gun soke wannan taguwar Allah ce fa iza wajabat junubuha yayin da ta faɗo ita wannan dabbar ta kwanta a ƙasa ba ana kenan bayan kun soke ta ta mutu Allah ce fakulu minha balaihi a aikin hajji idan ka tai kai hadaya kai soke taguwa Allah ce balaihi ku ci daga cikin wannan abin da kuka yanka fakulu minha kuci daga cikin wannan abin da kuka yi hadaya sannan kuma wa at'imul qani'a wal mu'tar ku ciyar da wanda yake alqani wanda yake mutun talaka ne amma kuma gashi da kame gashi da kamo kai kasa ana samu irin waɗannan mutane wanda Allah ya ba su ghina ghina nafs annabi ce innamal ghina ghina nafs abinda ake ce ma wadata ka samu wadata ta zuciya babban wadata kenan shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya ce duk wanda yake son Allah subhanahu wa ta'ala ya so shi idan kana son ka samu soyuwa gun Allah subhanahu wa ta'ala manzo Allah ce ka kaskantar da kanka Allah subhanahu wa ta'ala idan kana son ko kina son Allah ya so ki ki dinga kaskantar da kanki wa Allah subhanahu wa ta'ala sai manzo Allah ce idan kana buƙatar mutane su soka ka dinga nisantar abin da ke cikin hannuwan mutane idan kana son Allah ya soka ka kaskantar da kai da Allah subhanahu wa ta'ala idan kana buƙatar mutane su soka annabi ce kami ka nisanci abin da ke cikin hannuwansu shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wa at'imul qani'a ka ce da wanda ke alqani wanda ke da qana'a yake da kankantar da kai wanda ke da ta'affuf kasa akwai Allah ta subuhum kana tsammanin su aganiya min ta'affufi saboda kamewa ga su da kami bai da kodala kuma ba abin da za a dora gidan shi amma bai iya zuwa ya tambaye ka akwai kamewa gare su ana samu wa'annan bayon Allah to Allah ya ce ire ire wa'annan mutane a ciyar da su sannan wal mu'tar da ma wanda yake zuwa yana maula wanda ya zo maula ma Allah ya ce shi ma babu lahiya a bashi amma a musulunci haramu ce ai maula bara haramu ne a musulunci amma idan mutum ya zo tambaya Allah ya ce a ciyar da shi babu lahi abinda kuka soke na hadaya wanda yake kame kansa bai roko ku bashi wanda ma ya zo ya roka lissa'il wal mahrum kenan wanda ya tambaya a bashi wanda ma yake jin kumere zo ya tambaya Allah ce shi ba a ciyar da shi eh shi ma a bashi sai a zauna lahiya amma a musulunci yan uwa muna kullum muna kira muna jan hankali wallahi bara a musulunci haramu ne musulunci bai karantar da bara ba ya karantar ka tashi ka nemi nimi na kanka Umar bin Khattab Allah ya kara masa yarda wata rana zai iske wani sama wani sarwayi cikin masallaci kwance yana tasbihi sai mu ne dube shi ke baka ta neman abinci sai ce ai akwai masu ɗaukar sharjiki na akwai yan uwana sun ta neman sun ta kasuwanci yace wallahi su yi ka alkhairi ka je ka nemi na kanka annabi yace mu mutum ya tashi ya ɗauki ya giya ka ɗauki ya giya ka je daji ka yo itace kan ice ka zai ka ka saida annabi ce yahi alkhairi ka tara mutane hannu a baka annabi ce duk wanda yake roƙon duniya a duniya duk wanda yake tara hannu a bashi fa inna ma yas'alu tamara yana roƙa ma kansa garwo shi ne wutar jahannama har ma manzo Allah yake cewa a inin alkiyama idan ka kalli mutum huska shi babu tsoka ko dai to roƙo yake a duniya Allah ya kare mu da roƙo shi yasa ka tashi ka nemi kanka na kanka sana'a ta zan wajibi idan ka kasar ka yi sallah wajibi ne haka neman abinci daga kayan mutunci ka wallahi wajibi ne to Allah ya ce wanda ma yake zuwa yana mola shi ma a ciyar da shi a bashi sai Allah ce kazalika sakharna halakum kamar haka ne muka fore muku wa'annan dabbobin Allah ya ce la'allakum tashkuruna tsammanin dan ku gode wa Allah subhanahu wataala Allah ya fore mana dabbobi nan ima ka ci kai sadaka Allah ya ce kuma mu yi wannan ne dan mu dan ka gode ashkuru huwa sana lillah shine kai wa Allah subhanahu wataala shi aka ce a shukur watan ka yabi Allah subhanahu wataala da gabanka kuma da mi da harshenka to Allah ce la'allakum tashkurun dan ku gode wa Allah subhanahu wataala akan ni'imomin da Allah ya muku da Allah ce wa iz ta'azzana rabbukum la in shakartum wa in ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum na'am ولئن كفرتم إن عذابي لشديد Allah ce ka yi shela hakikan Allah subhanahu wataala ya yi shela cewa in shakartum la azidannakum idan ku gode wa Allah subhanahu wataala to Allah zai kara muku Allah ya alkal duk lokacin da ya maka wata ni'ima ka gode wasa to Allah subhanahu wataala ce zan kara maka amma wala in kafartum idan kuka butulce kuka ki gode wa Allah subhanahu wataala Allah ce inna azabi la shadid azaba ta mai tsanani ce haka idan Allah subhanahu wataala ya maka ni'ima to ka gode wa Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce lan yana لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين Allah ya ce, layyana lallaha luhumaha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum Allah baya nufi idan kuka soke abin sokewar ku gullayya ko hadaya Allah baya bukatar ku tara nama ku tura masa muna fahimtar Allah baya nihin idan kuka soke abin sokewar ku gun hadaya ko kuma gun watan al'adahi layya Allah baya nihin watan ku tara naman ku aika masa wala dima'uha kuma Allah baya nihin kawai jini baya bukatar jinin kuma baya bukatar naman walaki yanaluhu taqwa minkum sai dai abinda Allah subhanahu wataala yake bukata shine at-taqwa jin tsoron Allah minku daga wajen ku in za ka yi kai dan wa kai dan Allah subhanahu wataala Allah bai bukata bukatar ka tara nama ka ce ka tara nama ba shi Allah yake bukata ba ko kuma jini ba shi Allah yake bukata ba abinda Allah yake bukatar shine mi kai dan Allah subhanahu wataala shi yasa jewa daga cikin uwa suna yin layya amma sai ka iske zero take ta ya babu lada sai mutum ya zo ya yanke rago sai ta kiran mutane a zo ganin ragon shi ko ya yanke babban rago mai mai sai ku ai ni rago na sai da kuma matar ta sa to mi kai baka da lada ko dai dan mutane su yaba ne kuma an yaba an ce lalle ka yanke babban rago to Allah bai bukatar ka yanke katon rago kan ka zo ka nuna mutane sannan kuma bai bukatar ka tura mai jini sai dai abin da yake bukata yana lahu taqwa minku jin tsoron Allah daga wajen ku kai dan Allah in za ka yi to kai dan Allah subhanahu wataala ya ce ka aikata sai Allah ce kazalika sakhara halakum kazalika sakhara halakum kamar haka ne Allah ya kore muku wa'annan dabbobin wa ba dan ku ba Allah ce litukabbiru Allah ala ma hadakum domin ku gode ku girmama Allah subhanahu wataala ai litu'azzima Allah subhanahu wataala dan ku girmama Allah subhanahu wataala ala ma hadakum akan abin da ya shiryar da ku watan nami na addinin sa da kuma ya data da ku akan kuna aikata aikin da za ku samu samu lada gashi aiki dan karami ka yanke kawai ka so ragon jinka mu sai amma annabi ya ce duk gashi akwai lada gare sa duk gashin da ka yanke na dabbar da ka yanke to akwai lada akan sa kaga ai abu ne wanda ke Allah na buƙatar mi yana buƙatar ya tausaya muna duk gashi idan ka yanke hadisin manzo Allah yana da lada idan ka yanke ragonka to duk gashi wanda kai layya da shi duk gashi ko ne gashi akwai lada akan sa to kaga Allah ya shirya mutane akan mi tafarki na zuwa aljanna kenan sai Allah ya ce to kazalika sakhara halakum lituk tukabbiru Allah ala ma hadaku dan ku gode wa Allah subhanahu wataala ku girmama Allah subhanahu wataala akan abin da ya shirye da ku nami wato na tafarki na madaidaici sai Allah ce wa bashiril muhsinin ya manzo Allah kai bushara ga masu mi masu kyautatawa ya ga ce al ihsan kyautatawa Allah yana buƙatar masu kyautatawa Allah yana buƙatar masu kyautatawa al ihsan huwa an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka shi kyautatawa ka bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala kamar kana ganin Allah kamar kana gaka gaka gaka ga Allah idan baka ganin Allah to kuma shi Allah yana ganin ka shi yasa in wa in za ka kyauta duk abin da ake bukata ana bukatar ihsani ka kyautata a cikin abubuwan Allah ce wa ahsinu wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin Allah ce ku kyautata wa ahsinu ku kyautata inna allaha yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa cikin duk abin da zaka yi na addini to kai kokari ka kyautata wannan abin ka kyautata sa yanka zaka yi kai dan Allah dan neman da Allah subhanahu wataala zaka bada sadaka to ka bada dan Allah subhanahu wataala ka kyautata kuma cikin abin da zaka yi to Allah ce wa bashiril muhsinin ya manzon Allah salawatu rabbi wa salamuhu alai kai wa masu mi kyautatawa bushara wace bushara ce shine akwai dacewa da falala mai girma duk wanda ya dan Allah wanda ya yanke abinsa kamar yana yayi shi ne dan jin tsoron Allah subhanahu wataala to Allah ya ce a gaya masa akwai bushara mai girma shine zai dace da aljanna a gobe alkiyama Allah ya sa mu dace da ta sai Allah ya ce inna Allah yudafi'u 'anil ladina amanu na'am inna Allah la yuhibbu kulla khawanin كفور الله يتي إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل كل, كل خوان كفور الله يتي إن الله للي تبس الله سبحانه وتعالى يدافع عن الذين آمنوا ينا كاريا ينا كاو آغا جنسا أكم ما سو إيمان ولا سكا إيمان الله سبحانه وتعالى سكا بدوكو كين الله سبحانه وتعالى لكل وقت نكريكي الله سبحانه وتعالى كودا مشركة كافرين sun sauka da wani sharri to Allah subhanahu wa ta'ala shi yake kokarin kare ka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirina duk makircin kafirai suka shirya to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya tare maka abin da suke yi na makirci ko da an ce ba a son ka inda ka Allah na tare da kai idza kana Allahu ma'aka faman alayka in dai Allah na tare da kai to kai ka ji tsoron duk wanda yake adawa da kai wallahi ka zama to dan fartin Allah in dai kana cikin fartin kin Allah subhanahu wa ta'ala hizbullah to baka da damuwa a rayuwarka ta duniya kuma alkiyama baka baka da damuwa ka dai rike Allah subhanahu wataala ka sanya Allah a cikin labarin ka gaba daya to shi Allah shine zai kawo maka kariya ta gaba da baya kusa da arewa Allah subhanahu wataala zai kare ka amma idan ka nemi wani abin kariya wanda ba Allah ba sai Allah ya barka da dubara ka ji ka ta cin wahala a rayuwar duniya shi zaka ga mutane suna ta wahala a rayuwar duniya mutum arziki yake nema to ya manta cewa arzikin Allah ke bada arziki sai ya ta wahala ya bar Allah ya kuma ya wasu abubuwa wanda wanda ba Allah ba sai ya ta wahala wahala a rayuwar duniya sai ce maka malam ai tun ba a heka ba shekara 35 na yi zama Cote d'Ivoire na yi Gabon mun ci wace ce Jos an ci Maiduguri an dawo gatawa ya buga taza kuma har yanzu bai da shekara 100 nashi da kanshi amma idan ka rike Allah subhanahu wa ta'ala to to shi Allah shine zai kawo maka agaji da taimako a cikin lamuranka idan ka rike Allah ka rike Allah matukar rikewa ka tawakkali akan Allah subhanahu wataala sai Allah subhanahu wataala ya wadatar da kai akan abubuwan da kai baka tsammani to Allah ya ce inna Allah yudafi'u 'anil ladina amanu hakikan Allah subhanahu wataala yana kariya yana kare waɗanda suka yi imani wa Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce inna Allah la yuhibbu kulla khawwanin kafur Allah subhanahu wataala baya bukatar duk wanda yake maka'inci mai walwala alkawali sannan kuma kafur wanda yake waton kafe cewa butulce ni'imomin Allah subhanahu wataala a kansa Allah baya bukatar Allah baya son wanda yake maka'inci mai walwala alkawali tsakaninsa da Allah subhanahu wataala sannan kuma mai yawan butulcewa ni'imar Allah a kansa Allah bai son wannan sai Allah ya ce أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا نعم.
وإن الله على نصرهم لقدير Allah ya ce أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير حقيقة الله سبحانه وتعالى ياي إذني للذين يقاتلون بأنهم ظلموا da waɗanda ake yaƙa su ake yaƙa su kaga nan bayani da ake wa masu imani cewa Allah lokacin da manzo sallallahu alaihi a garin Makka to lokacin babu yaƙi ba farlanta yin yaƙi ba babu wani jihadi musulmi sun sha wahala matukar wahala a hannun kafirai sun wahalar da su matuka an ɗaure su akwai wanda aka ɗaure aka hana musu abinci akwai wanda aka bulale su akwai wanda za a ɗaure su da rana ana azabtar da su ana azabtar da su a kai mutum cikin rana a ɗaure shi ana kawo ana narka mai kashi irin su bilal aka ɗaure su cikin rana ga dutse aka ɗora kuma ga guza ta kashi ana ba su to Allah ya ci ire-iren wa'annan mutane bayan Allah wanda suka shiga musulunci daga farin to Allah ya ci hakikan wato a gaya wa zalunwa kafirai cewa sun zalunce su sun yi zalunci lokacin Allah bai farlanta yin yaƙi ba amma haka manzo sallan ya ta haƙuri ya ta haƙuri da abin da Allah suka ce ya manzo Allah a farlanta mu je mu kare ka wannan annabi ya ce ba ku da yawa ku yi haƙuri Allah bai umarce da yaƙi ba ku dai jira lokacin Allah subhanahu wataala da musibar ta kai musiba an hana musu bauta wa Allah a garin Makka sai manzo Allah ya ce musu to ku bar garin Makka koma Habasha ku je Egypt nan Egypt nan cikin Africa suka baro garin Makka suka je gun Egypt annabi ce akwai sarki mai adalci a ciki musulmi suka zo da kafirai suka dila labarin cewa akwai musulmi sun musulmi sun tafi Egypt aka tura wasu yan aiki aka ce to kuje ku maido su tsammanin su sarki ba musulmi bane da yazo kuma a idan akan addinin Annabi Isa sai Allah ya taimaka kuma su ma nan ya bashi ya basu watan kariya Allah da ya kare bayunsa to shine Allah ya ce udhina lil ladina yuqataluna haqiqan an yi izini ga waɗanda ake yaka bi annahum zulimu cewa an zalunce su sai Allah ce wa inna Allah lalle tabbas Allah ala nasrihim akan taimaka ma masu imani duk inda suke Allah ce laqadir Allah mai da mai iko ne ya taimaka ma dukkanin masu imani inda suke ka dai imani Allah subhanahu wataala shi Allah shi ne zai taimake ka a duk inda kake kamar da Allah subhanahu wataala yake cewa wala yansurannallaha
الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد نعم.
ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا
نعم.
ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز العزيز Allah ya ce, Allazina ukhriju min diyarihim lalle waɗanda aka fitar da su daga cikin gidajen su suna garin Makka aifafin Makka kuma sai aka kore su daga garin Makka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar garin Makka cikin dare. A dare ya bar Makka shi da Abubakar Siddiq sama wata taguwa tare da wani Abdullahi bin Uraiqit mushriki ne. A shi Abubakar Siddiq ya doka ya ce ka nuna mana hanyar garin madina don bai shi bai san madina ba ya ce ka nuna mana hanyar garin madina suka yi jinga nawa zan baka ya ce kuɗi kaza aka ba shi wannan dinarikin shi ya ɗora su akan hayya amma umar bin khattab radiyallahu ta'ala an shi da ranar kirkiri ya hito sai da ya zo ga bakin ka'aba ya raka a guda bi sai ya kira mushrikai ya ce ayyuhan nasu ya ku taron mutane gaba ɗaya mushrikai ko zo ku ji ya ce duk wanda yake son uwarsa ta ƙara aifuwar wani wanda yake son matarsa ta koma bazawara iyansa su koma marayu ya ce ya ce manzo Allah ya bar garin makka da dare ya ce duk wanda ya kai namiji ya tarbere bayan gari min almu'minin rijalun eh min arrijali ma min arrijalu ma rijalun cikin maza ma akwai maza eh ya ce duk wanda yake son matar shi ta koma bazawara a fara kilga matar shi cikin zawaren garin makka sannan kuma uwar shi ta sake aiho wani ba shi ba biyansa su koma marayu abin tausayi a gari ya ce muhammadu ya bar gari cikin dare ya ce wallahi ba zan je da dare ba duk wanda ya kai namiji ya tarbe ni bakin gari ba wanda ya tarbi umar bin khattab umar bin khattab da annabi ya ce shi dan matsoransa yake yi annabi ya ce wallahi da umar da shaidan ba su kama hanya guda idan shaidan ya gamu da umar sama hanya annabi ya ce sansan ya ce shaidan barin hanya yake yi saboda umar ya yi karinsa idan shaidan iblis da kansa idan ya haɗu da umar bin khattab a saman hanya kaucewa yake ya ce wannan manya ne wannan ba mu iya da su umar bin khattab aka ce daga cikin mumayiza cikin shi wata rana doki sai yana tsaye kama kuya su yajja sai da ya zama da doki tsananin ƙarfin umar bin khattab doki yana tsaye ya kama kuya doki ya mirda ya fisga ya zama da doki ƙasa sun bai wa manzan Allah kariya da shi to Allah ya ce allazina ukhriju wa'inda aka fitar da su min diyarihim daga cikin gidajen su suka tai suka bar gidajen su aka tai suka bar matan su da dukiyoyin su Allah ce bi ghairi haqqin ba ta da wani haƙƙi ba wani dalili kawai illa ayya qulu rabbuna Allah dalili kawai dai kan saboda sun ce ubangiji mu shine Allah kawai sun ce su sun bar botan lata da uzza da manata da duka wannan gumakan sun bari kawai dai Allah kawai sunna sak bid'a sam saboda sun rike Allah to shi yasa aka fidda su daga cikin garin su Allah ce wa laula daf'ullahi nasa ba'dhum bi ba'din ba dan da kariyar Allah da yake kama wasu mutane da sashen su ba sashen mutane masu iman da sashe Allah ce la huddimat sawami'un hakikan da an riga da mushrike sun roshe watan sawami shi abin bautar yahudawa da sun roshe wannan wannan masallaci ne yahudawa wa biya'un da kuma watan hanyar masallaci ne na yahudawa wa salawatu na nasara afwan sawami shi ne wa biya na nasaru masallacin da nasaru kirista iglis iglis kenan wa salawatun da kuma har yau dai coci ta bautar ta magoya annabi musa sai Allah ce wa masajid da masallacin da musulmi suke zuwa suna bautar Allah Allah ce yuzkaru fi hasmullahi kathira ana ambaton sunan Allah da yawa ba dan da taimakon Allah subhanahu wataala ba to da sun mamaye addini sun kakkashe komi da komi inji Allah subhanahu wataala sai Allah ce wala yansuranallah man yansuru hakikan Allah subhanahu wataala la mutalil kenan wala yansuranallah man yansuru Allah yayi alkawalin zai taimaki wanda yake taimakon sa Allah ce in tansuru الله إن تنصروا الله ينصركم نعم.
ويثبت أقدامكم Allah ce in tansurullah idan kuka taimaki addinin Allah yansurukum shi ma Allah zai taimake ku idan ka taimaka ma addinin Allah to wallahi sai Allah ya taimaka maka kai ma a rayuwarka kai kokari ka samu ga wani abu da ka zo kai ma addinin Allah to Allah zai bari ka a banza idan baka samu ba a duniya ka tarba a alkiyama eh idan kaga ka taimaki Allah addinin Allah dan ci gaban addinin Allah wallahi Allah zai kuita da kai duk wanda ya tsaye dare da rana a gun taimaka ma addinin Allah wallahi Allah subhanahu wataala zai kuita da shi ka dai rike Allah to shine lokacin da aka fitar da su kawai dan dai sun ce rabbuna Allah ubangijinmu Allah shine lokacin musulmi suka ta abubuwa na ya manzo Allah a wajabta a yaƙi annabi ya ce ku yi shakuri lokaci yana zuwa kuma da aka zo aka yi walƙiya aka zo gazwatu badr aka yaƙi kuma aka kashe kusan mutum saba'in cikin mi cikin mushrikai manyan manyan kafirai wanda ake ji da su duk aka kashe su sai ga su kuma kafirci ya fara yi ƙasa to dama Allah ya ce in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum idan ka taimaki addinin Allah to Allah subhanahu wataala zai taimaka muku sai Allah ya ce inna allaha la qawiyyun lalle Allah subhanahu wataala la qawiyyun Allah subhanahu wataala mai karfi ne sannan aziz wanda yake mabwayi Allah subhanahu wataala yana da karfin da zai kare addinin sa sannan kuma duk da ko kowa zai kafirce to Allah shi zai iya tsare addinin sa dan Allah ya alkawalin cewa zai kare addinin sa walau kai hal mushrikun ko da mushrike sun ki Allah shi zai kare addinin sa shi yasa alqur'ani la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi Allah ya dauki alkawarin cewa zai tsare wannan addini duk wani mai banna ya zo ya banna amma dai ba za ka kare musulunci ba shi musulunci Allah ya ɗauki alkawarin zai kare kayansa kai dai naka kawai kai iya kokarin ka gummi gumbauta wa Allah subhanahu wa ta'ala to Allah ya ce inna Allah la qawiyyun aziz lalle Allah subhanahu wa ta'ala la qawiyyun mai karfi ne sannan kuma azizun mabuwayi ne sai Allah ya ce الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور Allah ya ce, Allazina in makkannahum fil ardi aqamu salata wa atawu zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur bayan Allah na gari Allah ce sune allazina wa'anda in makkannahum fil ardi idan muka jagorar da su muka ba su wani mulki a cikin ƙasa Allah ya sa su jagora a cikin ƙasa aka ba su wasu mukami a gwamnati ko kuma wani abu a abin da ake bada na mukammai Allah ya ce to abu na fari da za su dinga yi shine aqamus salata za su dinga tsaye da sallah za su tsaya su yi sallah da rukunanta yau ka dibi shugabin nan mu da ai makaran minister in ba Allah ya ba ka kare sallah cikin jami'i kenan wallahi da ai mutum kujerar minista sai wanda Allah ya kiyaye Allah ce bayan Allah na gari su ne wanda in makan nahun fil ardi idan muka ba su jagoranci na al'umma ta ƙasa a hannunsu Allah ce a kamus salata abu na fara za su dinga tsaye da sallah kenan shi yasa Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu bayan ya shekara takwas yana jagorancin duniya gaba daya da aka zo aka soke sai yana cikin sallah sallar subahin yana sallah Abu Lu'lu'ul Majusi ya soke sa yana sallah ya ce amma annahu la hazza fil islami hakikan baya da rabo a musulunci wanda yake wasa da sallah an soke shi wa abu lu'ulman ya soke sa ya ƙara suka uku ya masa ya soke kuma kusan mutum shida cikin masallacin a sallar subahin da yuka da ga zai tai wani sahabi da ya soke shi sai ya rike shi sai ga bai iya hita sai ya soke kanshi shi ma sai ya mutu Umar bin Khattab jini na fitowa yana cewa hakikan baya da rabu a musulunci duk wanda yake wasa da sallah duka dibi shugabin da mu sai a zo a zauna mitin ana sallah ana hayya ala sala wallahi ba a tasowa ana hayya ala fala wai an taro wai- wai wai mitin ake yi to da Allah ya Allah ya turo mutuwa aka aka huce la idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddata mutuwa ba a yi sallah ba sai a ce ma Allah mi to Allah ce bayan Allah na gari idan Allah ya ba su jagoranci na ƙasa abu na farin aqamus salata za su tsaye da sallah za su yi ta da ilimi bisa rukunai da arkan da kula da mustahabat da wajibat gaba daya sannan wa atawu zakat za su bada zakka za su cire zakkar dukiyar su da kuma bitmal hukuma a taimaka ma talakawa kaga sai da ai kokari a sace na al'umma a boye Allah ya sauke Allah ce wa amaru bil ma'ruf su kai umarni ko za su dinga umarni da aikin kwarai za su dinga umarni akan aiki na kwarai sannan wani hawa anil munkar za su hana mutane akan mi akan sabon Allah subhanahu wa ta'ala jagorori kenan shi yasa Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu lokacin da ke khalifa waton tashi yake da dare yana yawo cikin ƙasa da ya ga halin da talakawa su suke ciki da dare yake yawo yana fatiri shi da Abdurrahman bin Auf su tashi suna yawo su ga wai menene talakawa suke gami da mulkin eh, Umar bin Khattab iyakar adalci iyakar Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu wata rana umar bin khattab ya tahi waton ya je ya tahi daji yau itace gidansa ya je kawo abin eh make da suna abin da za a ci a gidansa ya je farauta ya yo itace suka ce ya amir mamin da ka zauna gida ai da za a kula ci ku bar ni na je da nemo da kaina ga baitul malin kasa amma ba za a ce ba sai dai mu je nemo nashi da kansa to Allah ya ce za su dinga umarni da aikin kwarai sannan kuma za su hana watan akan mummuna sabon Allah subhanahu wa ta'ala sai ce walillahi aqibatul umur karshe na kwarai watan karshe wanda yake na kwarai lada wadda take ta karshe to tana gun Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da ka mutu a kansa to Allah shi zai baka lada abin to walillahi aqibatul umur kenan karshe na kware yana gun Allah subhanahu wa ta'ala ai karshe ka samu aljannar Allah subhanahu wa ta'ala athawab aikin da kuka aikata na duniya to lada sa tana gunwa gun Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce wa yukazzibuka faqad kazzabat qablahum قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير Allah ya ce ba musu guda guda وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح Allah ya ce wa in yukazzibuka nan Allah yana kwantar da hankalin wa annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam Allah ya ce wa in yukazzibuka idan kafiran muka sun karatar da kai Allah ya ce ba ai ba kanka aka fara ba ba kai ne annabin farko da aka fara karetawa ba kuma ba mutanen ka su ne mutanen farko da suka fara kareta annabawa ba Allah ya ce faqad kazzabat qablahum qaumu nuhin haqiqan mutanen annabi nuhu sun kareta annabi nuhu karka damu dan kai musu wa'azi ba su biya ba su bi ba ba kai ne annabin farin da aka fara turowa ba har a ƙaryata ka sadakun ba mutanen gaba da mutanen farko su ƙaryata annabawan Allah sai Allah ya ce وعاد وثمود haka adawa ma sun ƙaryata Allah subhanahu wataala haka wa samud samuda su ma sun ƙaryata Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce وقوم إبراهيم وقوم لوط Allah ce mutanen annabi Ibrahim su ma sun karyata annabi Ibrahim haka ma wa qaumu Lut mutanen annabi Lut sun karyata annabi Lut sai Allah ya ce وأصحاب مدين mutanen annabi Shu'aibu lokacin da ya zo musu wa'azi su bar tauye ma'auni su ma sun karyata sa sai Allah ya ce وكذب موسى annabi Musa ma da ya zo da mu'ujiza ta mi ta ta- ai, ta- ga ga attaura sannan kuma bayan attauran gashi ya zo da hannu yana haskakawa kuma ga sanda tana zama maciji Allah ce shi ma an karyata sa فأمليت للكافرين ثم أخذتهم amma sai Allah ce sai na jinkirta sai dai musu talala shigo shigo ba zo in ji Allah Allah ce fa amlatu lil kafirina sai dai musu jinkiri akan azaba lokacin su kare ta annabawan Allah Allah ce ban kare ta su ba sai da lokacin azabar ya sai Allah ce summa akhastum sadana kama su sai Allah ya rike su kuma kaji Allah ce inna batsha rabbika
إن بطش ربك لشديد damka ta Allah subhanahu wataala damka ta Allah in Allah damki mutum Allah ce wallahi la shiriri mai karfi ce ba ka iya kumcewa ka ko wani katu ya zo ya rike ka nan ya ya jibge katu wanda ka sayar baka bi in ya jibge kana iya kumcewa to balle Allah subhanahu wataala Allah ce inna batsha rabbika lashi tamkata ubangijin ka idan ya kayi mutum wallahi bai ku sai dai a sa mutum Muhammada in Allah ya kayi mutum sai dai ka je Muhammada tana tashi wallahi inna batsha rabbika lashadid in ji Allah subhanahu wataala Allah ce summa akhastuhum sai na kama su bai bayan ɗaya ina karya su sai Allah ya ce فكيف كان نكير to ya wanda suka yi inkari wa Allah subhanahu wataala ya inkarin su da Allah subhanahu wataala ya ba su me a karshen labarin ya suka kasance duk wanda yake ja shi yasa wallahi ba a ja da Allah a zauna lahiya ba ka ja da Allah ka zauna ka ja da addinin Allah ka ka zauna lahiya wallahi kai ka da sai Allah ya hada ka da tututtuka na rayuwa da Allah ta faka faka da nakir ya inka wanda suke inkari ya lamura za su kasance wanda ya inkari da azabar Allah subhanahu wa ta'ala aka masa wa'azi ya kunna uwar shagu Allah ta ta wallahi ku jira durar Allah ya tabe sa ranar wallahi sai ya kuma sai ya kuma abin baku tausayi sai ya kuma abin tausayi ana ce mutum kai hankali ka bi Allah yana a'a Allah ce ku kada shi fa amlatu lil kafirina na yi talala na wasu shigo shigo ba zurhi sai mu bashi duniya ya ji daɗi dare ɗaya sai Allah ya kame sa in ya kame shi duk duniya ga wallahi ba ubanda sai ya taimake sa ba wani وأملي لهم نعم.
إن كيدي متين Allah ce wa umli lahum ina musu wasan istidraji ne ina musu shigo shigo ba zuri ina jinkirta musu azaba ne Allah ce inna kaidi matin wallahi kaidin Allah subhanahu wataala azabar Allah subhanahu wataala mai karfi ce in Allah ya kami mutum wallahi ba wanda zai kai labari ga samudawa ga adawa ga fir'auna duk ta'addancin duk iskancin mutum a duniya bai yi na fir'auna duk ta'addancin ka a duniya duk kafircin ka baka yi na fir'auna dan cewa ya ana rabbukumul a'ala ni ne ubangiji kuma dokaki yace ma alimtu lakum min ilahin gairi ba san wani Allah kuma bayana ba amma wallahi radda Allah ya kama sa shi da kansa yace ya koma yana ce wallahi na musu fir'auna da kansa kake mutu sai da ya kalmar shahada yace amantu annahu la ilaha حتى إذا أدركه الغرق مم.
قال آمنت أنه لا إله إلا الذي إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين Allah ce da fir'auna ya tace- da- ya yi waton tsageranci a duniya Allah ce hatta idza adaraka hulgarku ka jira har lokacin da waton nutsewa ta ishe shi Allah ya nutse shi cikin ruwa Allah ce qala sai fir'auna ya ce amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'il haqiqan ni shi fir'auna da bakin sa yace amantu nayi imani annahu la ilaha ba wanda ya cancanta a bautawa da gaskiya ba wani Allah a duniya illa allazi amanatu bihi bani is- banu isra'ila sai Allah da banu isra'ila suka yi imani da shi yace kai wa ana mina وأنا من yace المسلمين
kowa ya shaida yace wallahi ni ma na musulunta sai Allah yace al'an الآن
yanzu fir'auna zaka musulunta wa qad وقد عصيت قبل kai sabon Allah a da ka ce kai Allah ne na'am وكنت من المفسدين ka kasance masu banna a duniya ka yi banna wadda ba ta kilguwa a duniya sai Allah ce fal yau فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية Allah ya ce to kai ba za a maka yadda ake makuwa ba fal yau mu naji ka bi bajnika za mu kare jikinka gawar ka ba za a sa ta cikin ƙasa ba litakuna liman khalfaka aya dan ka zamanto aya da irin tsagere tsagere irin ka dan su zamanto su ma su awazu da irin abin da kai duk duniya ta addanci baka irin na fir'auna amma Allah ce fal yawma nunajjika bi badinika litakuna liman khalfaka aya duk wani tsagere a duniya wanda zai zo ya ga aya abin karatu izina dan yadda- yadda kai ke bai ma iya yi duk ita adalci mutum bai irin na fir'auna Allah ce to gashi dan musa ya shi aya kenan to shine Allah yake cewa fa amlatu lil ladina kafaru lil kafirin sai na kama wanda suka kafe cewa Allah subhanahu wataala thumma akhastuhum sannan kuma Allah ya ce na kama su da azaba fa kaifa kana nakir ya karshen labarin yake sai Allah ya ce فكأين من قرية أهلكناها
نعم أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد Allah ya ce faka ayyin min qaryatin ai da yawa daga cikin alƙaryoyin da suka riga suka huce Allah ya ce a halaka na hamu halakar da su suka yi jayayya wa Allah subhanahu wataala jayayya da kudura ta Allah Allah ya ce a halaka na ai wallahi tuni muka ƙare da su in ji Allah sai Allah ya ce wahiya zalima suna masu zaluntar kawon suna masu wani alƙariyun suna masu bauta wa wani ba Allah subhanahu wataala ba Allah ya ce sai muka darkake su fahiya khawiyatun sai ga su kwance ala urisha akan sassan garin sai ga shi garin sai irin mutanen annabi sai aka juye da su a adawa sai aka tura musu iska mutanen fir'auna sai aka nutse su Allah ce khawiyatun ala urisha gata watan kwance akan mi akan sassan gari an karga an kare da gari inji Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce wa bi'ri mu'attala haka ma da mi watan rija take mu'attala wata ke wadda an an an an barta ta lalace wadda da mutane suna haduwa da mutane a zo a sha a kuma a sha da dabbobi Allah ce to kuma lokacin da muka yi wannan ba wanda zai zo ya sha da dabbobinsa sai Allah ya ce wa qasrin mashid da kuma watan benaye gidaje na sarauta da aka zauna aka sarauta a duniya Allah ce gaba ɗaya an kawata wannan gada- ai, gidajen mulki gidajen sarauta wannan fale fale Allah ce gaba ɗaya da muka halakar da su babu wanda ya dawo cikin fale ya zauna daga wani Allah ya kare da su sai Allah ya ce أفلم يسيروا في الأرض na'am فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور Allah ya ce, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur wa'innan kafiran maka Allah ya ce afalam yasiru shin yanzu ba za su yi tafiya ba fil ardi a cikin ƙasa su tashi su bar garin su je su yawon duniya su ga abubuwa da yawa a cikin gari Allah ce ba za su yi wannan ba fata kuna lahum qulubun sai ya kasance game da tafiyar da suke su samu zuciya ya aqiluna biha da suke hankalta da wannan zuciyar ya mutu suna hankalta da zuciyarsu akan abin da idanunsu ke gade musu da yadda Allah subhanahu wataala ya ma al'ummar ta riga ta gabata Allah ce au azanin ko kuma su je su- su sauraro azanin yasma'una biha su je su ji labarin al'ummar ta riga ta gabata a ba su tarihin wanda suka yi tsageranci a duniya ya ma kuma su ta kasance sai Allah ce kai fa innaha yadda lamarin yake fa innaha la ta'mal absar yadda kafin cike shi bai makantar da watan idanu ai ba idanu ne ba su gani ba Allah ce kafirci ba idanu ne yake makantarwa ba walakin ta'mal qulubul lati fi sudur sai dai tana makata da zuciyar da ke cikin wato ida eh, zuciyar da take cikin kiraza ai zuciyoyi su da idan aka samu matsala na rashin gani to idan zuciya ba ta gani to to akwai matsala shi yasa suka ce gani kashi biyu ne akwai gani na idanu akwai wanda yake gani na zuciya zuciya ta take ganin take ganin ha- eh, eh, shiriya idanu kuma suna ganin a suka ce ai da Allah ya jarrabe ka da gani na- na zuciya eh, gani na zuciya gwara Allah ya jarrabe ka da gani na mi na idanu idan zuciya tana lahiya lau to akwai akwai abin nan idan zuciya ta makance to akwai matsala idan zuciya ta makance Allah ya ce hakikan shi kafirci da ad- kuma milla ta kafirai ba ta makantar da abin da yake idanu sai dai tana makantar da zukatan zuciyar da ke cikin mi zukata sai Allah ya ce ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند عند ربك كألف سنة مما تعدون Allah ya ce wa yasta'jilunaka bil azabi suna maka suna roƙonka suna a gaggauta musu azaba suna neman a gaggauta azabtar da su Allah ce walan yukhlifa Allah wa'ada hakikan Allah subhanahu wataala bai saba alƙawalin shi ko ba azaba ba ku daina gaggawan Allah ya azabtar da ku dan sun ce wa qalu eh, wa iz qalu Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama'i aw itina bi azabin alim suka ce ya Allah in dai wannan Qur'ani gaskiya ne daga wajenka yake to fa amtir alaina hijaratan min as-sama'i ya Allah kai mana ruwan duwatsu daga sama a waitina bi azabin alim ko kuma ka kawo wata azaba mai raɗaɗi mu halaka gaba ɗaya shi Allah ce wa yasta'jilunaka bil azabi suna tambayar ka a azutar da su suna gaggawan neman azaba Allah ce walan yukhlifallahu wa'ada Allah baya saba alkawalin sa ku jira akwai lokacin da Allah ya kaddata shi idan azabar ta zo gaba da kun wahala sai Allah ce wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun lalle da lamari yake ini guda gon ubangijinka Allah ce ka alfi sanatin mimma ta'udun kamar shekara dubu ne cikin abin da kuke kilgawa kwana ɗai gun Allah subhanahu wataala kamar shekara dubu ne gun ɗayan annabi Adam alaihi afdalus salatu wa atammu taslim ini guda wajen Allah subhanahu wa ta'ala ka alfi sana min mata udu sai Allah ya ce
وكاين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها ثم أخذتها وإلي المصير Allah ya ce wa ka ayyin min qaryatin amlaitu laha wai alqarya nawa ne alqarya nawa ne Allah ya ce amlaitu laha na jinkirta musu ne musu talala wa hiya zalima alhali sun zalunci kawunansu alƙaryoyi nawa ne mutane nawa ne suka zalunci kawunansu Allah ce ban yi gaggawa musu azaba na kale su sai da lokacin azabar yayi Allah ce summa akhastuha a ƙarshe da lokacin abin yayi Allah ce akhastuha sai na kama wannan alƙaryar da azaba sai na halakar da su ma'ana Allah ce wa ilayyal masir kuma makoma gare duka za a kuma kowa gun Allah subhanahu wataala zai koma lokacin da alƙaryoyi suka samu Allah subhanahu wataala Allah ce ban yi musu azaba kai tsaye ba na dakata musu na jira ne musu su shigo shigo ba zurhi sai da naga duk sun bi kafircin Allah ce sun ma'akastu sai na kama su na azabtar da su Allah ce wa ilayyal masir kuma a gona za a kuma kowa zai tarda abin da ya aikata inna ma hiya a'malukum uhsiha lakum haka Allah ya ce hadisul qudsi ayyukan ku ne Allah ce nake kidaye muku su faman wajada khairan falyahmudullah duk wanda ya iske alkhairi a gobe alkiyama Allah ce ya gode wa Allah subhanahu wataala waman wajada ghair zalik duk wanda ya iske wanda ba wannan ba fala yalumanna illa nafsa Allah ce kada ya zargi kowa sai ya zargi kansa haka duniya take Allah ya sa mu dace sai Allah ya ce قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين
Allah ya ce kul ya ayyuhan nasu ka gaya musu ya kai mutu ya ku mutane da wa ake da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Allah ce ka gaya musu ka kira mutane gaba daya ka ce inna ma ana lakum nadhirun mubin ni fa mai gargadi ne ni fa gare ku ba komi bane kawai sai dai mai gargadi wanda yake nazirun nazirun mubin mai gargadi wanda yake bayyanan ne Allah subhanahu wataala ya turo ni domin in gargade ku in dora ku akan hanyar Allah subhanahu wataala yi muku bushara ta aljanna sannan kuma yi muku gargadin cewa duk wanda ya saba Allah subhanahu wataala Allah ya tanda masa wuta wannan shine abinda Allah subhanahu wataala ya turo ni a duniya kenan Qul ya ayyuhan nas inna ma ana lakum nadhirun mubin ka gaya musu ya ku mutane ni fa gare ku mai gargadi ne wanda yake mubin bayyananne yake bayyanar da wami watan gargadin sa kuma manzo sallallahu ya isar lokacin da annabi sallallahu ya zo a hajjin bankwana annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi doguwar huduba har ma yake cewa hal ballagtu shin na isar suka ce eh ya manzo Allah ya ce Allahumma shahidi ya Allah ka shaida fa subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنه وإلينا يرجعون اللهم صل على محمد وسلم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء خزاننا وذياب غمومنا وهمومنا وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار اللهم ربنا اغفر لأخينا ما لم أبو بكر أردا اللهم ربنا اغفر لأبينا ما لم أبو بكر أحردا اللهم ربنا ربنا اغفر لما لم أبو بكر أحردا اللهم ربنا اغفر له وارحمه وآفيه وعف عنه وأكرم نزله وأكرم نزله ووسع مدخله وأرسله بالماء والثلج والبرد مرضه ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس ربنا إن كان ما لم أبو بكر عرضا محسنا فزد في إحسانه وإن كان موسعا فتجاوز عن سيئاته ربنا اجعل ما لم أبو بكر أهردا من أهل الجنة الفردوس ولا تجعله من أهل النار ولا تجعله من أهل النار ولا تجعله من أهل النار اللهم ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع الدعاء يا مجيب المضر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله أإله مع الله قليلا ما تذكرون ربنا إننا عبادك نحتاج إليك ولا نحتاج إلى غيرك ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع الدعاء ربنا بلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين